بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله نشجع ودكراتم ودغن مكس آية آه سورة آل عمران آية تدري da saba'in da bakwai wala ta saban na kafaro annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu liyazdadu isma wa lahum azabun muhim Allah ta'ala ke cewa ya ku mutanen duniya da ku mutanen kafirci gabaki da su ku kafiran nan su ji cewa Allah yana musu jinkirin nan a matsayin alkhairi ne gare su Allah ta'ala ke cewa wannan zinkirin ba alkhairi bane gare su inda Allah ainihin innama numli lahum liyazdadu isma Allah ce muna musu jinkiri ne dan su kara zunubi kan zunubi laifi kan laifi kafirci kan kafirci walau ma azabun muhim ainihin azaba ta wulakantarwa ran alkiyama za ta tabbata a kansu wannan jinkiri maulana muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana inna allaha la yumli lizalim wa idza akhadhahu lam yuflit Allah yana ma'azzalimi jinkiri amma idan ya damke shi ba zai iya kubucewa ba zai iya kwacewa ba to shine irin wannan jinkirin da Allah ta'ala ke waɗannan kafirai na duk duniya gabaki ɗaya zaka ga abin da waɗannan kafirai suke wani lokaci kamar ya wuce guna da iri ya kamata a ce tintina Allah ya murkushe su a huta misali a hankalinka misali abin da ke faruwa a Falastin da irin kafircin Amerika da su Ingila da su Rasha da su Faransa da sauransu za ka ga kai a tunaninka ya kamata tuni a ce Allah ta'ala ya murkushe su Allah ta'ala ya ce a'a wannan jinkirin karka da ta alhaini ne gare su na asharri ne gare su Allah yana sa ne su ƙara jarab bala'i kan bala'i kafirci kan kafirci zunubi kan zunubi laifi kan laifi yanda idan Allah ta'ala ya tashi kama su ran tashi alƙiyama ba wani sassauci da zai musu amma idan mutum mumini ne to jinkiri gare shi alkhairi ne saboda zai ƙara shekaru masu yawa zai ƙara ibada mai yawa akan yadda yake Allah ta'ala ka sanya mu a cikin wanda Allah zai ba mu jinkiri mai alkhairi dan albarkan sai na rasulullahi na'am ma kana Allah yadhal mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib wa ma kana Allah yuqli'akum ala al-ghayb walakin Allah yajtabi من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم نعم الله تعالى تكار بينك وما كان الله ليزر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ما كان الله ليطلعهم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء أن فآمنوا بالله ورسوله in tuminu wa tattaqu wa lakum ajrun azim Allah ta'ala yake cewa ya ku mu'mini ku hakuri Allah subhanahu wata'ala bai kasance ainihin ba zai bar ku akan halin da kuke ciki na cakuda da mu da munafukai a tare ba ya tabbata a cikin Madina su mu'mini mutanen Maulana Rasulullahi suna haɗe da munafukai suna haɗe da Yahudawa su munafukan nan ainihin ma'aikatan kafirai ne sannan ma'aikatan yudawa ne amma su ne ba su sani ba suna ganin kamar yan uwansu ne to Allah subhanahu wataala shi kuma al'ada ta sa bai cewa zai ainihin gaya ma sahabban annabi da sauran mu'minai wana da wana da wana da wana da wana kafiri bane ko kuma da wana da wana da wana da wana da wana munafiki bane idan haka ya kasance to in wani ya rike sirri wani ba zai rike ba wani kuma ainihin bai rike ba ya zama ba a ma'amalance su idan da suka ma'amalance Allah ba ke shi kuma Allah subhanahu wataala mafi yawancin lokuta yana ma'amalan halitta ne da yadda suka ma'amalance shi tunda suka ma'amalance Allah da siffar munafinci to shi kuma Allah ta'ala zai ma'amalance su da yanayin siffar su a ɓoye su a ga kaman saboda su ci alfarma biyu su ci alfarman annabi Muhammadu kuma su ci alfarman kalmar la ilaha illallah Muhammadu rasulullah da suka furta cewa su musulmai ne suna sallah su ci alfarmar sallah suna zuwa masallacin manzala suna sallah da haka Allah ta'ala sai ya zamto bai tona musu asiri ba sai ya bar su kwatankwacin yadda suka ɓoye kansu su kafirai ne a zuci amma a harka su musulmai ne da haka tunda suna da wannan sifa guda biyu sai Allah ta'ala kira su munafukai to Allah subhanahu wata'ala yana so ya tantance su tsakanin mu'mini dan su fahimce su su gane su to Allah subhanahu wataala bayan da zai tantance din misali a cikin kudura ta sa har sai ya turo da wani bala'i ya turo da wani ainihin jarabawa ya turo da wani umarni irin haka to wanda ya bujirce ya ki to dama kai tsaye an san cewa duk wanda ya saba umarnin Maulana Rasulullahi kuma da gangar to ya tabbata munafiki ne da haka Allah ta'ala ya turo dinnan jarabawoyi kala kala dan ya tantance ainihin mu'mine su gane wana da wana da wana da wani munafiki ne wana da wana da wana da wana munafiki ne shi ne Allah ta'ala yake ƙara bayyana mu muminai sahabbin maulana Muhammad Rasulullahi akan wannan ka'ida ainihin da ya tabbatar wa kansa don ya tantance munafukai da mutanen kirki Allah ta'ala yake cewa wala yahsabanna alladhina kafaru ma kana Allahu liyadara almu'minina ala ma antum alai Allah subhanahu wata'ala ba zai bar muminai akan abin da suke kan shi ba me suke kan shi shine cuɗanya da munafukai cuɗanya da kafirai Allah ta lati a'a ba zai bar su haka ba har sai ya kawo ni dalili wanda za a tabbatar waɗancan munafikai ne waɗannan kuma ainihin mumine ne na gaskiya musamman irin jarabawan Uhudu in ji Allah subhanahu wataala hatta yumizil khabis min at-tayyib har sai Allah ya turo dalilin da zai tantance tsakanin mutumin kirki da mutumin banza mutumin kirki mumini kenan mutumin banza munafiki mutumin kirki ainihin kafiri mutum musulmi mutumin banza kafiri habis kenan to idan Allah ta'ala turo ni aka tantance shi kenan sai kowa ya kama gaban sa kuma kowa ya samu tsinsa wa kana Allah la ilaha ala al-ghaibi Allah subhanahu wa ta'ala bai kasance mai lekar da sahabban Annabi Muhammadu akan su waye da su waye munafikai ba domin yana daga cikin ilimin sirri na Allah sannan yana daga cikin ilimin sirri tsakanin Allah da Maulana Muhammadu Rasulullahi ma'ana bangare ne na ilimin gaibi Allah ta'ala ya niyyan zai boye ba kowa zai sani ba walakin Allah yastabi min rusulihi man yasha amma Allah ta'ala yana zaben annabi Muhammadu ko ya zabi annabi Muhammadu ya leƙar da shi wana da wana da wana da wana ainihin munafikai kuma haka ake Allah subhanahu wata'ala ainihin ya sanar da shugaba alaihi salatu wasallam munafikan Madina gaba ɗayan su tun daga farkon su har ƙarshen su da wanda zai musulunta ya tuba ya daina dama wanda suka musulunta suka tuba na ƙarshe shine mutane Abdullahi bin Ubay bin Salulin lokacin ta taɓa zan mutuwar shi Abdullahi bin Salulin din to su ne ainihin kaman gurub na ƙarshe da suka tuba kafin fatin shugaba alaihi salatu wassalam tarkatarkar da yake a yi masa sallah a masa littafin jirgin shugaba alaihi salatu wassalam a yi kaza a yi kaza a yi kaza to wannan abin ya jawo wani irin kallo tsakanin annabi alaihi salatu wassalam da sahabbansa wasu na ganin kaman zai ci banza musamman sayyidina Umar sayyidina Umar ya tsararraki akan ba za a yi masa sallah ba sayyidina Umar ya tsararraki akan cewa Annabi alaihi salatu wassalam ba zai tsaya akan gawarsa ba sannan ba zai bashi riga a sa masa annabi ce duka kyale Umar zan baya har sai da Umar ya zo shiga tsakanin ainihin sayyidina kuna dan ja mana hankali ba har sai da Umar ainihin ya zo shiga tsakanin sayyidina Rasulullahi da gawan bi da Salul akan cewa kar manzo Allah ya sallah Annabi alaihi salatu wassalam ya canza masa fuska daga nan sai gane fuskar manzo Allah ta canza sai janye manzo Allah ya masa sallah baya masa sallah kenan ya bashi rigar da yace dan har an bashi riga jabba yace shi yana neman a bashi riga ta ciki ne aka dawo da jabbar maza Allah ya bashi sai maza Allah ya zo masa sallah akai komai aka gama aka kai shi kabari akai sallah akai komai bayan an yi sallan sai ga aya ta sauka a ranan a wuni cewa Allah ta'ala bai karba sallar ba bai kuma yi masa gafara ba kuma dan wuta ne kuma daga matar a kare ma kowa sallah ire-iren mutanen shi to shi kuma hikimar shugaba alaihi salatu wasallam ya faɗa bayan haka manzala ya ce ibn salul ran da aka fito makkata ya ba mu abbasu riga da abbas ya zo bai da riga a cikin shi a cikin bursunonin yaƙi da aka kama wanda aka fito makkata ibn salul shi ya ɗauko riga ya cika subhanallah subhanallah a cikin bursunan yaƙi har da kawun annabi kaza kaza kaza har da kawun kaza sai ɗauko riga ya bashi abbas ga riga kasa da sigar munafunci sai maza Allah ya ce yana so ya biya shi rigan shi ne a duniya kar a ji lahira zama yana bin shi riga gaban Allah ya zama yana da wata alfarma wanda zai samu a wurin manzo Allah saboda yawa kawo manzo Allah riga shine wannan rigar da annabi ya dauka rigarsa ta ciki aka ba Abdullahi bin Salulin dan ya kasance ya warware da shi ya biya shi rigan shi duniya da lahira sai na biyu ya roƙi ainihin ɗansa shi ya roƙa masa sallah sai annabi yake cewa ina jin kunya ɗansa abdullahi bin salulun ay bin salami shi masoyinmu ne shi namu ne in ban yi abin da ya roƙa ba ba zai ji daɗi ba ni kuma al'ada ta ba na ɓata ran masoyina in ji maulana rasulullahi wannan shine hikimar da ya sa manzo Allah ya hana zagin Abu Jahal ranan da ainihin ikrama ta zai zo musulunta ce ya ce ikrama ta mu'minan falaka subu habahu ikrama zai zo musulunta kar ku zagi Abu Jahal annabi har zaji Abu Jahl a cikin sahabbai saboda karran ita mata fa innahu li'annahu yasu qalba zagin Abu Jahl mana babansa zuciya za ta so su alal misali wannan da wasu kyakkyawan mudalaci ne tsakanin Maulana Muhammad Rasulullah da sahabbansa saboda haka yayi sallah domin Abdullahi ya ba da riga dan ya biya bashin baban shi kasance a lahira ainihin bai bin shi wani abu to daga nan Allah subhanahu wataala ya turo cewa to shikenan annabi yayi nashi eh shi kuma Allah ga nashi da aka sallah bai karba ba gafara ba yi ba wuta dole a shiga kuma la taqum ala ainihin menene wala tusalli ala ahadin mata minhu abadan wala taqum ala qabrihi ya rasulullah da gawar karka kare mu na sallah daga cikin su sannan karka kare tsayewa akan kabarin da ne za a yi musu addu'a haka Allah ta'ala ya ja wannan to sakamakon wannan sallan da aka yi shine tamanni na gina manzo Allah sakamakon wannan sallan da Annabi alaihi salatu wasallam yayi sai munafikan sai jikin su yi sanyi suka cika manzo Allah fa ya san ibnu salul shine shugaban kuma duk annabin da aka amuri ne ya san shi jagoranta amma abin mamaki ya mutu kuma iya masa sallah kuma ya bashi riga kai mutumin nan mutumin nan na Allah ne ya kamata a nishi ni dai na janye ni dai na bar munafuncin nan ni dai na tuba ni dai na zama musulmin gaskiya akalla a cikin musulman nan munafikan nan sama da 400 a lokacin sai da aka samu sama da 200 sun sun janye sun tuba sun musulunta sai in tsararo aka bari wannan shine hikima ta bi ta yin sallar Maulana Muhammad Rasulullahi dan a karya zuciyar sauran gugguban munafikan da suka rage saboda idan aka bar su da yawa to manzo Allah ma ya iya da su ballan sana kuma sauran su Abubakar su Umar kaga za a ji jiki da yawa to wannan shine hikimar shugaba Alaihi Salatu Wassalam kuma wannan dama an zo gaba karshe domin wannan tirka-tirkar ana yin ta kusan kusan a hijira ta tara ne ake wannan tirka-tirkar na yakin Uhud domin hijjatul wada'i ne aka saukar da suratul bara'a suratul bara'a ita ce ta maganar abin da ya faru kuma an yi yakin shekara daya kafin saukan bara'a kaga kenan a hijira ta tara aka wannan tarkatarkar hijira ta goma annabi alaihi salatu wasallam hijjatul wada'i kammala komai da komai farkon hijira ta 11 manzo Allah kuma zuwa ga Allah saboda haka annabi alaihi salatu wasallam ya ga zai kuma zuwa ga Allah kai ya bar baya da waɗannan munafikan suna da yawa za su wahalar da mutane wannan na daga cikin ainihin hikimar Maulana Alayhi Salatu Wassalam akan ya zabge wasu to kuma an yi nasara akan haka da yawa daga cikin suka musulunta to wannan na daga cikin irin ainihin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya koye tsakanin shi da Maulana Muhammad Rasulullahi tare da cewa manzala ya san su duka ya san wanda za su musulunta bayan sa ya san wanda ba za su musulunta ba za su mutu a cikin ainihin munafunci za su mutu a kafari sai kira ainihin wannan Huzaifatul Yamani yace masa Huzaifa yi kaga da wani da wani da wani annabi kafin lissafa kaf munafikan zamanin sai annabi ya faɗa mishi da wani da wani da wani da wani da wani munafikai ne amma wani zai tuba wani zai tuba wani zai tuba wani ba zai mutu munafiki ba amma da wani da wani duk wanda ban ce maka zai tuba ba to zai mutu munafiki duk kusancin sai na ukur shiriku da sayyidina Umar da sayyidina Usman da sayyidina Ali da annabi musulkan sani mazara da ya ga musu suna munafikan Madina Huzaifatul Yamani ana kiran shi sahibu sirrin Rasulullah shine ma'abucin sirrin annabi ta wannan bangaren kasa annabi alayhi salatu wasallam yana da tahima mudaratu mu'amala ko kowa akwai darajar da yake bashi ta musamman wanda shi kai ne ita duk yawan sabon manzo Allah manzo Allah ya musu kowanne ɗaya yana da wani daraja a wurin annabi wanda shi kadai ne yake da wannan darajar haka annabi ya musu to shi hujja fatal imani wannan shine martabarsa a wurin Maulana Rasulullahi annabi ya ce masa tsakanin kai da daki na Huzaifa daga labule na baka izini amma Huzaifa baya yi idan zai zo sai ya sallama sai ya nemi izini sai ya shigo amma saboda kusan jinsa da annabi da sirrinsa annabi annabi ya masa izinin kawai ya ga dama ya shigo gida annabi ba sallama ya dauke masa in ya ga dama ya shigo gida annabi ko bai sallama bai daga labule shigo ya dauke masa haka annabi ya ga masa to haka Huzaifa ya iya zuwa gidan annabi a kowane lokaci da ya ga dama ko da daddare ko da sassafe duk duku ba kuma wanda yake shiga sai shi a wannan lokaci amma har haka saboda ladabi bai yin hakan na su al'adadi amma duk da haka ya taɓa shiga wannan nafil da aka faɗa wanda ya wanda ya ɗanɗana kuɗin shi nan da ya ce ba zai ƙara wa ɗin na taɓa samu ya samu wannan nafila to ala halin na daga cikin hanyar da huzaifa ainihin sahabbai suke gane cewa mutum munafiki ne idan aka ga huzaifa yana gani kuma lafiyar ta kalau kuma wani sahabi ya mutu huzaifa bai je an yi sallan wannan sahabin da shi ba a zahiri ana ganin sa sahabi ne to za su tabbatar wani munafiki yana daga cikin wanda annabi ya gaya mashi sannan Umar saboda tsoro da firgici da hadarin munafunci an ce idan tun a zamanin khalifancinsa in yi abin da aka yi sai zo fashe da kuka gaban huzaifa ya fashe da kuka kuka wuyu ya ce huzaifa dan girman Allah ka gaya mu annabi ya gaya maka ni munafiki zan mutu na munafunci Huzaifa ya dariya Huzaifa ya ce Umar wallahi annabi bai ga maka na ciki ba kuma in kana ciki ba za ka zo ba munafiki bai tambayan shi munafiki ne kuma munafiki bane sai ce in kana ciki munafikai ba za ka yi zuwa ka tambaye ni ba za ka ta nuku nuku ne su kuzu ku a haka har mutuwa da ta dauke ka munafinci ta tafi to saboda Allah subhanahu wataala ya sanar da annabi Muhammadu su wane ne munafikai da wane da wane da wane da wane da wane da sauransu saboda haka da wannan aya ne wasu daga cikin mutane waɗanda suke kokarin sai sun soki sidar da sahabbai sai su kokarin shigar da wasu daga cikin sahabban manzo Allah cewa ai suna cikin wannan aya ai Huzaifa bai mu wani sallah ba ai Huzaifa kaza kaza da sauransu sai malamai suka ce a'a duk kuma wanda annabi ya masa albashirin aljanna to baya ci saboda manzo Allah ya ce in munafiki ne munafiki ne zai mutu ba imani in kuma yayin zai tuba zai mutu da imani shikenan zai daina alayi halin wannan na daga cikin wani sarka-sarka na sanin sirri tsakanin Allah da Maulana Muhammad Rasulullahi shi kuma tsakanin manzo Allah da sauran sahabbansa ya sanar da su abubuwa dangane da wannan da haka Allah subhanahu wataala ya ce bai kasance mai lekar da sahabbai su wane ne munafikai ba domin ilimin gaibi ne daga cikin gaiboba na Allah sannan bai kasance ainihin mai ainihin sannan sai dai ya zaɓi wani daga cikin manzannin sai sanar da shi su wane ne ba ne suka ce a idan an ce za a zaɓi manzo a sanar da shi sirrin Allah kai ka san ai wane ne ko ai annabi Muhammadin ne suraka Allah subhanahu wataala ya sanar da manzo Allah gaibo ba da yawa fiye da kowanne daga cikin annabawa gabaki daya walakin Allah yastadi min rasulihi man yasha Allah yana zaben ko ya zabi wanda yaso daga cikin manzanninsa ya sanar da shi su wane ne munafikan Madina kuma ya sanar da shi ilimomin gaibi da yawa fa aminu billahi wa rasulihi ku imani da Allah madaukakin sarki a wannan tsari da ya tsara wa rasuli kuma ku yi imani da annabi Muhammadu wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim in har kuka yi imani da Allah kamar da aka ambata kuma kuka ji tsoron Allah kuka tsaya akan dokokin su kamar da umarni to falakum ajrun azim daraja mai girma lada mai girma ta tabbata gare ku dan tashi alƙiyama Allah kai mana haka
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بصير والله بما تعملون خبير نعم an ce daga cikin ɗabi'un su waɗannan munafukai da kuma wasu daga cikin mutane wanda ba su imani da Allah sosai sosai ba suna da raunin imani shine hana zakka da hana duk wani abu na haƙoƙin Allah madaukakin sarki to akan su Allah ta'ala ya saukar da wannan aya dan jan kunni da gargadi dangane da abin da zai biyo bayan tashi alƙiyama akan hana zakka Allah ta'ala ke cewa wala hasabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa sharrul lahum Allah ta'ala ke cewa waɗanda suke hana abin da Allah ta'ala ya ba su na fadala tasa ya ba su arzikin dukiya ya ba su na noma ya ba su na dabbobi ya ba su na kuɗi ya ba su na taskoki ya ba su na kaza kala ko ma na menene Allah ya baka ka hana ka hana haƙƙin Allah kai ta rowa da shi rowa ta bangaren farko hana haƙƙin Allah na wajibi shine zakka rowa na bangare na biyu hana ainihin iyalai haƙƙoƙinsu na wajibi shine infaki rowa na ku shine hana sauran ɗan uwa da dangi waɗanda zaka taimake su a cikin dangin ka zul qurba kenan rowa na ku shine ainihin sanan hana sauran duk mutanen anguwa haƙƙoƙi gurgudo wanda ba na wajibi na kyautatawa sai rowa na biyar shine hana mabukata talakawa musamman waɗanda suke kusa da kai suna da buƙatan abin da kai ka sani amma ba za ka ba su ba kalamto bakin marubuci to Allah subhanahu wataala yake cewa to waɗanda suke hana zakkan da ran tashi alƙiyama saboda shine babban haƙƙi wanda Allah ta'ala zai huma zai tuhuma akai kar ka zaci alhairi ne gare su ya rasulullahi su ma kasu wannan hana da suke alhairi ne gare su bal huwa sharru lahum Allah ta'ala ya ce a ga musu sharri ne gare su so dai yuquna ma bai khulu bihi yawm alqiyama ran tashi alqiyama za su nannago abin da suka yi rowa da shi ran tashi alqiyama walillahi mirasu samawa mirasu samawati wal ardi Allah ta'ala ya ce to a sanar da su in ba su sani ba duk kayan sammai da kasai duka gadan Allah ne Allah yana ba da shi ga wanda ya so dan an dan san musu na abu su ruwa su hana to su sani kayan sammai da kasai da ko ina da ko ina gadan Allah ne yana gada da shi ga wanda ya so yana ba mu wanda ya so Allah bi mata abaluna khabir Allah ta'ala ya san abin ainihin da kuke aikatawa wannan ainihin aya Maulana Muhammad Rasulullah yana faɗi a cikin hadisi na Abu Huraira ina cewa ran tashi alƙiyama ainihin wanda ya hana zakka walau na dabba walau na kuɗi walau na kaza kaza in na dabba ne annabi alaihi salatu wasallam ke cewa Allah ta'ala zai zo da ita tabcekiya katotuwa jiggegiya da katan tozo da katan kaho dabbobi za su layi su dinga tattaka shi suna mutsuka shi tun daga farkon sa haka su iya adadin yawan da hana zakka haka ne ce har sai sun zo da shi tun daga ramu kabari shi za su dinga bolt da shi suna taka shi in suka wuce suka wuce suna mutsin na ba ta dawo a haka za su kora shi har zo ta ran alkiyama sannan kuma Allah ta'ala masa hukunci idan dabbobi ne kin idan kuma kuɗi ne za a mai da sunar kakkan dalma haka za a dinga musu burkiɗe da ana mashi azaba sai yana burgima yanda ka san za a narka dalma ko a narka leda ana ɗigawa a cikin mutum to haka za a narka dukiyar ta zama kanzu ana ɗanɗana masa ana zuƙo ma kuntum taknizuna ko ku ɗanɗana abin da kuka ɓoyi kuka taskance kuka hana zakka kuka hana haƙƙin Allah madaukakin sarki to haka Allah ta'ala zai mu waɗanda suke hana zakka Allah ka tsare mu a cikin alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam نعم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق نعم أنت وانا آية تاسو كان أكم وانا آية بيهودي أنا شرنش أينهم فنحاس اليهودي shi fanhasul yahudi wani bai yahudi ne mai caccaban baki mai tsamin baki mana bakin shi mai wari bai da magana mai kyau an ce ya zo ya samu suna kursuli ko sai ce masa abubakar ya ce na sai ce ba Allah ne ke cewa manzala zai yi kurubillah kardan hasana ba sai ce masa haka ne Allah wa yana neman bashi sai ce haka ne sai ce me matsayin mai neman bashi sai ce masa mabukaci ya sha abin kirki zai wada sai ce masa mabukaci sai ce to menene matsayin mabukaci sai abubakar sai sai masa shuru sai ce ya tabbata mabukaci dai kawai talaka ne talaka dai shi ne mabukaci shi shi to Allah ku talaka ne fakiri a Allah ne fakiri ne talaka Allah ne hakan me dalili sai ce gashi ya ce na neman bashi kuma ka da bakinka ka ce me neman bashi mabukaci ne mabukaci kuma fakiri ne talaka ne saboda Allah talaka ne yana da gano pop sai wanka mishi wani marizu sai sai da kibi sai rage mata ta kuɗi to sai akwai su duka karfin shi ko dan ba za a yi sai ka sarama sai kai ƙara wurin sayyidina rasulullahi da ya dora annabi alaihi salatu mazala kiya suna ku rasulullahi sai ce abakar ya akai sai sa rasulullahi kaji kaji kagin da muke shi ce ma mummunan kalma ya faɗa kan Allah ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ni kuma fushi akan Allah sai kama shi ne na gaura mushi ba yace wallahi ya rasulullahi ba din alƙawari tsakanin mu da su na ba yaki ba wallahi da na kashe shi sai ka ji labari amma da sai da kuka ya faɗa gaban annabi kenan da manzo Allah ya koma yace haka ne sai yace ƙarya ne yana cewa ƙarya ne ko sai ga wani an ta sauka kaza abin da ya faru aka wannan aya shine Allah ta'ala yace a a zai ce ƙarya ne yace la qarsami Allahu qaulal ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya a gaya masa Allah ya ji magana maganan wanda ya ce ma Allah talaka Allah fakiri su su ne masu kuɗi har ma ana neman bashi Allah neman na neman su bada bashi ka jo manzal da zikr Allah qardan hasana fa yadafu lahu afan kaseera shine yake fassarawa wai Allah yana neman bashi a wurin su da haka Allah talaka ne so da Allah ta'ala ya tabbatar da ya faɗi maganan maimakon shi ya karanta suna kurci ko shi kuma Allah ta'ala sai karyata shi so da Allah ta'ala ya ce a ga masa yaji Allah ya ji wannan zancen zaka tabbas ya faɗa Allah ta yake cewa to shikenan sanaktubu ma qalu za mu rubuta abin da suka faɗa a cikin littafin su ran tashi alƙiyama kowa zai gani a cikin littafin sa cewa ya ce ma Allah talaka to ranan ne za a gana waye talaka waye mai kuɗi ran tashi alƙiyama insha Allah ranan za a tantance waye mai kuɗin waye talaka waye mabukaci waye kuma ainihin ake bukata a wannan ranan insha Allah Allah ta yake cewa bayan ainihin wannan abin da za mu rubuta mummunan kalma wa qatluhum al-anbiya sanan za mu rubuta mummunan ɗabi'a sun suka saba na kashe annabawa za mu rubuta sun kashe annabawa kuma za su ba da bayani dalla dalla ainihin ya aka kashe annabawa ma bi gairi haƙƙin ba tare da haƙƙin ta ya ma za a ce an kashe annabi ta ina annabi wakilin Allah kai me annabi zai hada za ka shi to da ka za su yi bayani shi ma dalla dalla akan wannan ka san allura take allura take tono garma ko kaga da kaga allura ta tono an fara jere jeren abubuwa kaza da kaza da kaza da sauransu Allah ta'ala ya tsare mu wa naqulu sannan mu za mu ce musu zuqu azabal hariki ku dandana azabar gobara azaba mai sifar gobara yanda gaba gobara na ci idan ta tashi ba ta da excuse ko ko bi ta kan shi take ko to irin azaba da za mu musu kenan a cikin wutan ma azaba gobar za a musu sakamakon wannan bakan kalmar da zagaya mu Allah cewa Allah talaka ne da kuma dabi'ar su na kashe annabawa kamar da Allah ta'ala ya ambata Allah ka tsare mu suraka wannan mutum yanzu an masa raddi Allah ya masa raddi an tabbatar ya fada kuma Allah ta'ala ya saukar da hukunci akan abin da ya fada sunan sa anifan hasil yahudi sunan mutum kenan Allah tsare mu da mummunan kalmar sa na'am ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد to kamar mai Allah da aka ce za a ba su azabul hariki azabar gobara ta kuna ta babbaka ko ta ko ina Allah ta lafi a'a ni ban zalunce su ba zalik bima qaddamat aydikum wannan na da cikin abin da ainihin kuka aikata da hannayenku kai ka faɗi wannan kalma kuma kun kashe annabawa da hannayenku kun kashe malamai da hannayenku kun kashe mutane da hannayenku kai kun yi abubuwa da yawa wa anna allaha laysa bizallami lil abid allah ba azalimi ne ga bayin sa ba saboda abin da suka aikata nan an saka musu daidai da abin da suka aikata ne allah ka tsare الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار خلق لجاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين na dalilin suka wannan aya ta kuma shine daga san abin da munafikan nan suke ga ma ainihin yahudawa na suke ga maulana muhammadu rasulullahi suna ga masa wai su ai ai rubuce a cikin attaura da linjiya cewa kar su imani da wani annabi in ba annabinsa annabi isa ba kadai saboda ba za su yi wani da annabi muhammadu ba in kuma har wani annabi ya ce shi annabi ne ya zo musu to ainihin ba za su imani shi ba har sai ya yi musu qurbani ya zo musu ainihin irin abin da ya faru da kabila da habila din nan ko an zo da wuta daga sama ta cinye abin da za a yi na na na na na noma ko na kiwo ta dauki da to idan wai annabin ya zo musu wannan abin na qurbani to shi kenan sunan za su ji shi kuma da ƙarya ne duka pretending ne kawai dan tune kasu bi annabi shi ne Allah ta'ala ya ce to shi kenan ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bala ansa Allah ta'ala ya ce a ga ya musu ainihin alladheena qalu inna Allah ahida alaina wadanda suke ce maka ya rasulullahi cewa Allah ya riga ya alƙawari akan su Allah nu'minu bi rasulin hatta ya ce bil qurban bi qurbani ainihin har ta'akuluhunna su wai ba za su imani da wani annabi ba har sai ya zo musu da qurbani daga sama wuta ta sauko daga sama ta cinye inda ake qurbani shine da Allah subhanahu wataala a wancan zamanin kenan ana so a gane an karba aikin mutum ko ba karba aikin shi ba to zai qurbani da ɗayan biyu ko da abu guda biyu duka kowa zai qurbani da abin da yake to mafi yawancin mutane a wancan lokacin mai kyauta ne da manoma saboda ka da noma da kiwo yawanci ake qurbani tun a wancan lokaci a dai tarihi ba nuna an yi qurbani da ɗayan da na ukun waɗannan abubuwa guda biyu ba manomi zai je ya ɗauki kayan nomansa zai sa akan wannan dutsen da ake ƙurbani makiwaci zai ɗauki kayan kiwonsa zai sa akan wannan dutsen da ake ƙurbani wani shi na abin da fara tsakanin ƙabila da habila ƙabila ainihin shi manomi ne maimakon ya kai alkama mai kyau sai kai shefe ƙashi kuma habila makiwaci ne shi kuma sai ɗauki kirkeken rago mai kyau mai mai kiwatacce sai dai aji da wuta ta fito daga sama farasol dama wuta fara ce ba baka ba ba ja ba da ta zo zume kwanta dauki alkama ai alkama ce da yafi saukin cin wuta ko ba ga wani sai alkama ba sai wuta ba ta dauki alkama ba sai ta dauki ainihin kirkeke rago mai kyau kuma ko gashin shi bata kona ba kawai ta dauke su aka ga rago ya an yi sama da shi Allah ta'ala ya nuna kenan ya karbi qurbani ma'ana qurbani shine aikin sadaka na neman kusanci da Allah na alaman Allah ya yarda da kai kuma ya karba aikin shine ma'anar qurbani daga kalmar qurbu ko daga abin da zai kusantar da ba zuwa ga Allah shikenan sai kabila ya kulli hasada da bakin cikin cewa tunda an fifita hajir akan shi to sai ya kashe shi da ya bari annabi adam ya tafi aikin haji shikenan sai kashe habila kamar yadda ainihin tarihi ya tabbatar da haka to wannan shine qurbani sai suka ce to wai ai musu alkawari cewa ba wani annabin da zai zo har sai ya musu irin wannan qurbani sannan za su yarda da shi wannan shine abin da su suka faɗa inda Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wataala ya karyata shi ya ce ba haka bane har ma wai suna cewa wai Allah ya musu alƙawari akan haka to kul ya min samu lana Muhammad rasulullah qad ja'akum rasulun min qabli bil bayyinati ainihin ai annabawa da manzanni sun zo muku kafina kuma sun zo muku da hujjoji da mu'jizoji kala kala bayyananu qarara wa bil ladzi qultum da ma abin da kuka faɗa na qurbanin an yi annabawa da yawa sun zo annabi Musa ya zo da irin haka ainihin annabi Sulaiman duk ga sunan annabawan ku na bani Isra'ila sun zazzo da waɗannan abubuwan da kuka ambata din amma falima qataltumuhum dan me kuka kashe su dan me kuka kashe su kaga tabbata ku munafikai ne makarita ne in kuntum sadiqin in har ku mu'minan gaskiya ne cewa idan aka zo da qurbani za ku imani ai a baya ma an zo da qurbanin ba ku yi imani ba kun kashe annabawa to me yasa ko kashe shi saboda ka ya tabbata ko makareta ne ya Allah Allah ka kare mu
fa in kadzabuka faqad kunziba rusulun min qablika da'u bil bayyinati waz zuri wal kitabil munir na fa in kadzabuka ya rasulullah kai hakuri wannan an sharara shi ne ga Maulana Muhammad rasulullah to fa in kazzabuka ya rasulullah dan sun karyata ka kai hakuri daga kuziba rasulun min qablika ai sun karyata annabawa ma manzani da yawa kafin ya rasulullah da ka kai hakuri ainihin ja'u bil bayyinati sun zo ma da dalilai da hujjoji da mujoji kala kala wa zubur sun zo musu ma da littafai da hukunce hukunce kala kala wadansu annabawan wal kitabul munir sun zo musu ma da littafi bayyananne ne haskakawa kamar at-taura kamar linjila amma duk sun karanta su wannan rara shi ne ga Allah zuwa ga Maulana Muhammad Rasulullahi mm Allah kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuziha 'anil النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نعم يا رسول الله كاكدا ba suna cewa za ka mutu ba wayan ka mutu za su huta na daga ta abin da suke faɗi wai ai shikenan ai yanzu ya zo shekara ma ya ba shekara satun baya aikin san shekarun larawa musamman banu hashim ba su kauce ba su cika wuce sittin saba'in tamanin ba da haka yanzu annabi ya doshi sittin ya ma ba sittin baya ya kusa da suwa ma mu huta na daga cin maganganun munafiki akan haka shine Allah ta'ala ce ga musu rasulullah kullu nafsin za'iqatul maut Allah kai kadai bane kowa ma zai mutu saka duk wani rai wanda duk jikin da aka hura maka rai sai ta mutu amma ba a mutuwan ba anan matsalar take ba bayan an mutu ne anan matsalar take saka idan mutum bai shirya mutuwa bai mutu ba a daidai ba an samu damuwa anan tashi hankali zai biyo baya saka kai zaka mutu a daidai su kuma ba za su mutu a daidai ba za su mutu a karkace to idan suka mutu a karkace ba ka ja mu da zai yi baya wannan ma to ko nan uzurakum yawmal qiyamah ran tashi alqiyama za a gwada aikin kowa a cika mishi daidai da daidai da yanda yi mutumin kirki a cika masa aikin sa ma'ana wanda ya mutu a daidai wanda ya mutu da imani da Allah da imani da Maulana Muhammad Rasulullahi fa manzuzi hanan nari wa dakhala jannata faqad faz duk wanda aka aini nisantar da shi daga barin shiga wuta aka sashi aljanna sakamakon an gwada aikin shi aikin shi yayi kyau ya cika mizani to wannan mutumin ya rabota Allah ka samu a ciki wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur to rayuwar duniya ba komai bane face ainihin ai din dan jin dadi ne ma na ruɗi yake rudin su suke wannan kada kai ke ganin kamar wani abin kirki to wannan shine mutuwanka ya rasulullahi da mutuwanka da sahabbanka haka za ta kasance zaka mutu da imani su ma za su mutu da imani za a gwada ayyukan ku ai za a cika muku komai da komai daidai za a nisantar da sahabbanka daga wurin shiga wuta a sasu aljanna kuma rabota zai tabbata akan su su kuma sun rudu daga azainihin rayuwar duniya to jin daɗi ne ɗan kankani bai wuce sakan ɗaya ba in ka kwatanta rayuwar duniya tun daga ainihin sakon wani da adamu ko in ce ma tun daga halittar duniya har zuwa busan ƙaho idan ka ɗauki sakan ɗaya a rayuwar gabaki ɗaya to sakan ɗaya nan a rayuwar duniya shine kwatankwacin rayuwar ɗan adam na lahira gabaki ɗaya mana jin daɗin duniya bai wuce sakan ɗaya a rayuwar duniya in ka gwama shi da jin daɗin lahira Allah ka tsare ma albarkan manzo Allah نعم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور نعم الله سبحانه وتعالى ainihin ya ƙara gaya masa sahabbai domin rarrashi domin ana jarabtan su da abubuwa da yawa akwai na dukiya akwai na rai an je yaki an ji ciwo an kashe wannan an make wannan an yanke kafan wannan Allah ta'ala ke cewa dukar ku damu la tubluwanna fi amwalikum wa anfusikum Allah ta'ala ke cewa ai tabbas zan jarabce ku a cikin dukiyoyinku a sa hasara a sa kaza a sa kare jari a sa menene a sa menene duk zan yi jarabawa akan wannan wa anfusikum zan jarabce ku a cikin kawunan kuma a kashe wannan a sara kafan wannan a samu wannan ciwo da abin da kama da haka wala ainihin tasma'unna min eh min allazina utul kitaba min qablikum sannan za ku ji labarbaru ma irin wannan daga ainihin waɗanda aka ba mu littafai littafai kafin ku sune yahuda da nasara za ku ji suna magana munana akan ku suna faɗan maganganu da yawa wa min allazina ashraku hakanan su ma mushrikan makka da sauran mushrikan duniya za su dinga za ku dinga da abuwa azan kasira za ku ji zagi za ku ji madidi za ku ji gulma za ku ji kaza kaza da zama maka ji zagin Allah ko in Allah fa girin wa nahana azaniya ka ji ai mummunan kalma ne to za ku ji wannan kalmomi da cece ku ce da yawa to amma fa in tasbaru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umur bayan tasbiyo in ku yi hakuri akan mummunar kalmar da kuke yi na cin mutunci a ce mana terrorist a ce yan ta'adda a ce addinin musulunci ta'addanci ne terrorism ne ko duk wata ƙasa da za ta ƙoƙarin ɗabbaka shari'ar musulunci a ce sun zama yan ta'adda a yaƙi afghanistan a yaƙi iraki a yaƙi libya a yaƙi waye a yaƙi waye duka daga shi muna fama kullum kafafen yatsa labarai a soki musulunci ta nan a soka ta nan a zaga ta nan a aibata ta nan kullum aikin kenan a kashe falastinawa a kashe waye a kashe waye duk gashi da ana ta fama muna ta gani Allah ta ce wa in tasbiru in kun yi hakuri wa tattaku kuma kuka tsaya akan jin tsoron Allah karam kowa tsaya akan bada haƙoƙinsa na farillai da wajibai bai kasa a guyo ba tsare sallan shi akan lokaci tsare zakkan shi tsare azumin sa tsarin komai da komai to fa inna zalika min azmil umur wannan tsayawan da za ku yi da wannan haƙurin da za ku yi yana daga cikin manya-manyan al'amura a wurin Allah Allah zai ɗaukaka darajarmu Allah zai ɗaukaka ladanmu Allah zai ɗaukaka littafinmu Allah zai ɗaukaka muƙamu a cikin aljanna Allah ta'ala kai mana kalfar masu yana rasulullahi amma menene matakin sama haka shine asabar wa taqwa shine jin tsoron Allah da kuma ainihin haƙuri akan duk cutar da kafirawa da yahudawa za su yi mana na cin mutunci da zagi da aibatawa da yama ɗiɗi da abubuwa duka to idan muka haƙuri muka jure sannan kuma muka tsaya akan bautar Allah muka kidena ainihin abin da suke bukata ba mu ban yi wasa da sallah ba ban yi wasa da ibada ba to Allah ta'ala ce kai wannan lamari babban lamari ne a wurin Allah Allah ka ba mu shi albarka manzo Allah na'am wa ila kana Allah mithaqal ladina utul kitaba latubayyinannahu lin الناس ولا تفتنونه فنبذوه وراء ظهورهم فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون Na'am, Allah subhanahu wataala ya cigaba da faɗan halayen waɗannan ainihin ka waɗannan Yahudawa da waɗannan munafikai musamman ahlul kitabi cigaba da cewa wa zahaza Allahu misaqal ladina utul kitaba ka tuna alƙawarin tunamus ya rasulullahi alƙawarin mutanen nan da Yahudawan nan na Madina da kuke tarjuma da su tuna musu alƙawarin da Allah ta'ala ya karba a wurin su a cikin littafin su an rubuta musu cewa an ce musu me alƙawarin malamai suka ce shine siffar Annabi Muhammad shine alƙawarin da aka ce su bayyana idan annabi isa ya bari annabi musa ya bari da atura da injila cewa su bayyana sifar annabi dalla dalla gashi gashi mubashiran bi rasulin ya ce min ba da ismu ahmad ko da abubuwa albushurorin zuwa annabi da yawa ya bayyana Allah subhanahu wataala ya ce to ya suna musu wannan magana alƙawarin shine litubayyinahu lin-nas za su bayyana ainihin wannan alƙawarin ga mutane wala taktumunahu kakku koye shi ma'ana sifar annabi alaihi salatu wassalam ma fa nabazuhu wara azhurihim saka watsar da wannan alƙawari a bayan bayan shi sun ga siffar suka boye suka yi ba kokarin cire siffofin annabi da yawa a cikin atawara da injila da yawa sun ciccire sai dai wanda Allah subhanahu wata'ala ya alƙawarin ba zai turba idan sai makance har yanzu a taura da linjila a bible har yanzu akwai sunaye da yawa wanda sai ishara zuwa ga sunan maulana rasulullahi akwai sifofi da yawa da sai ishara zuwa ga sifofin maulana alaihi salatu wassalam kuma annabi isa ne ya faɗa amma bai cire musu ba sun kasa cirewa yanzu ta kai ga kuma duniya idan ta riga ya buɗe ba kuma zai cire ba yanzu to har yanzu akwai amma suka wancan na na farko suka watsar da alƙawarin a bayan bayan su suka ki faɗa in ji Allah madaukakin sarki fara zuwa ainihin wasafsu eh wasaro bihi samanan qalila kuma idan suka dauki littafi suka canza suka ciccire sifofin sai su sabon kwafi sai su sai da shi kuɗi dan kankare dan arbo wancan tsohon kwafin mai wancan sunan su ce an daina amfani da wancan wannan wannan new version ne ko new wannan new testament ne wancan old testament ne wannan new version ne wannan ga sabon tsari ga sabon sako ga sabon bushara ga sabon alƙawari ya zo ga abu ne kamar haka in ji Allah mu da kuke sarki ba bisa ma yasturun tur in ji Allah subhanahu wataala da abin da suke shayarwa ke aikata wani wannan mummuna aiki Allah ka tsare mu
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم Na'am, Allah ta lace ga mu samu lana Muhammad Rasulullahi la ta sabanan lazina yafrahuna bima atau kar waɗanda aka ba su dukiya suna farin ciki suna miƙe kafa suna ainihin tabargaza suna abin da suka dama kar a zaci waɗannan wai alkhairi ne aka zo musu da shi kar zaci aka ba alkhairi wani da Allah madaukakin sarki aw yuhibbuna ainihin eh wa yuhibbuna an yuhmadu har ma idan suna cika baki suna so ma a dinga yabon su ai an bani kuɗi kaza ai ƴaƴana kaza ai dukiya na kaza saboda alfahari wai adin yana so ma har a dinga likawa ana yabon cikin mutane wai kawai dan yana da aya ko kawai dan yana da kuɗi ko kawai dan yana da wani abu na duniya na abin alfaharin duniya ya zamto abin jin daɗi ne a wurin shi ana yabon shi kamar yadda ake faɗa yanzu alal misali zaka ga wai har bugawa a jarida ake yi wanda ya fi kowa kuɗi a Najeriya wani wanda ya fi kowa kuɗi a Najeriya Afirka wani to ina kai kaga kuɗin da Allah a tambaya nake da Allah kaga kuɗin da Allah kowa wanda ya taɓa gani a cikin nan ba wanda ya taɓa shaidawa kuma abin da zai baka mamaki ya ƙara baka haushi sai ga wanda ake lissafa sai ga da musulmai da yawa wanda fi kowa kuɗi a Afirka wani kila musulmi wanda fi kowa kuɗi a garin ku wani kila musulmi kaga ya zama ya zama abin alfahari abin yadawa a jarida abin yadawa a hoton abin yadawa kaza kaza da sauransu shi kuma wanda ake faɗa mishi yana jin daɗi yana kafafa yana tinkawo shi ne kaza ne kaza ne kaga wannan sifir yahudanci tin tin tin tin haka suke su to Allah subhanahu wataala yake cewa masu irin waɗannan abubuwa masu alfahari da abin da Allah ta'ala ya ba su na farin ciki na jin daɗi na kuɗi na ƴaƴa na mata da sauransu kuma suna so a dinga yaɗa su ana yaban su da shi bimalan yaf'alu har ma a dinga yaban su da abin da ba su aikata mar kirki a ce wai shi yake kaza da kuɗi shi yake kaza kuma ƙarya ne ainihin har suna so a dinga haka kaga duka wannan sifofin in siyasa duka suna ciki Allah ta'ala ke cewa bala ta hasibannahum bi mafazati min al'azab kar azci waɗannan wai sun tsire ne daga azabar Allah madaukakin sarki ina ba tsire daga azabar Allah madaukakin sarki ban ji Allah wal hum azabun alim Allah ce azaba tabbas tana akan su ne da dadi ran alkiyama Allah ka tsare mu walillahi mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in qadir to dan da wanda ya cancanta a yabe shi shine mai wannan sifa shine mallahu mulku samawati wal ardi wanda ke da mulkin sammai da kasai duka komai da komai na shi ne tushe cancanci a yabe shi kuma shine wanda aka yabe shi an sai bo ya cancanta haka wane ne mai wannan shine Allah shine Allah madaukakin sarki mulkin sammai da kasai duka na shi ne wallahu ala kulli shay'in qadir kuma shine mai iko akan komai da kowa ba wani mai iko akan komai in ba Allah madaukakin sarki ba to shi ya cancanta a yaba ba irin waɗancan masu son yabo din ba Allah ka tsare mu shi son yabo malamai sun tabbata suka shi uku sun ce akwai son yabo a makamin ordinary mutum wanda in aka yi shi zai cutu idan aka yi ka aka ce kai mutumin kirki ne kai na Allah ne sai ka ji girman kai ya kama ka sai ka ji jiji da kai ya kama ka to a hakkin kan aka yi be ka ka ɗibi ƙasa ka watsa wanda ya bi ka ɗibi haka na bi ce saboda yaban cutan ka zai yaban zai sa maka ujubu zai sa maka girman ka zai sa maka alfahari kar ka da yaban sai masu makamin yabo na biyu su kuma shine wanda idan aka yabe su ana yaba sai su kalli abin daga sun aikata sai su Allah mun gode maka ba su aikata ba sai su Allah kana nufin mu aikata kaza ne ba zai samu su girman kai ba ba zai samu su komai ba in dai sun yi za su ce Allah mun gode da ka so ka nuna kirki a tattare da mu amma kirkin ba namu bane in ba su yi ba ana yaban su da abin da ba su yi ba za su ce ubangiji kana so mu yi ne to bar su dage sai su ga sun yin kaga wannan ayyabo ya zama kirki a wurin su go wannan shine masu mukamin bil alhawas kenan alhawas alhawas ko masu darajar yabo na uku su kuma ba sa ganin ma yaban daga gare ka ne kawai duk abin da ya fito suna ganin daga Allah ne shikenan da su suka yi da ba su suka yi ba duk ba ruwan su ma a ciki suna ganin da aikin da ba aikin ba duk ba nasu bane duka na Allah ne to raka ba abin da ya bane shi kara musu duka gaba ki ko ya samu girman kai ko ya samu alfahari ko ya samu wai ma karin zabar a yanda suka ba su canza ba haka suke saboda ba sa ganin wai ma maganar daga mutane ne daga Allah ko suke mu'amala gaba ki da saboda idan mutum ya je yana matakin farko ya an yabe shi yana jin daɗi yana jin alfahari yana jin girman kai to ya maza maza kar ya dinga karɓan yabo kuma ya toshe ƙofofin yabo Allah ka tsare na'am inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab inna fi khalqis samawati wal ardi lalle a cikin halittun sammai bakwai da kasai bakwai ikhtilafil layli wan nahari da sabawan dare da wuni la ayatul ulul albabi lalle ayoyi ne ga mutane ma'abuta kwayar hankali ba dusan hankali ba akwai hankali kashi uku akwai lubbul aqli akwai lubbul aqli akwai lubbul lubbul lubbul aqal ko wace akwai qishrul aqal akwai lubbul aqal akwai lubbul lubbul aqal qishrul aqal shine fanko bawo na hankali kaman bawon masara kaman toto masara in ka bare zaka samu tsaba a ciki idan kuma ka nika sai ka samu garin masara ko kuma ce maka bawon gyada gyada a cikin bawonta gyada ne in ka bare ta ainihin gudanta ma gyada ne amma an ka matse sai man gyada ya fito man gyada shine hakikanin gyada to saboda haka masu hankalin farko su ne masu bawon hankali wanda hankalinsu bai saba da na dabbobi ba dabbobin su kaɗan ne masu hankali lubbi shine masu wannan mataki na biyu shine masu kwayar hankalin hankalin na nan haɗa da man hankali a cikin su masu kuma asalin hankali madaran hankali sune wanda aka matse hankalin daga totuwa daga tunkuza saka ka madaran hankali sune arafai to muna fata Allah ya sanya mu daga cikin albarkan sai na rasulullahi to su wane ne ulul albabi din masu kwayar hankalin da Allah ta'ala ke yabo wanda su ne suke da kwayar gyadan hankali wanda in aka matsa kwayan gyadan tunkuza zai fita hankalin ya koma man gyada su wane ne ga sunan Allah zai fada su الذين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Na'am, Allah subhanahu wata'ala sai fara ba da siffofin waɗannan mutane masu ƙwayar hankali ma'ana masu hankali na gaskiya. Su ne mutanen da allazina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Shine masu zikirin Allah a siffofi uku. Farko qiyaman suna zikirin Allah a tsaye. Qu'udan suna zikirin Allah a zaune. Wa ala junubihim suna zikirin Allah a kwance a kishin gida ko kishin gidan dama ko kishin gidan hagu sasanan suna hagu da dama kenan. Ma'ana duk halin da suke ce suna cikin zikirin Allah. ayan ka karanta rayuwar dan adam ba zai taba wuce ɗayan uku ba ko idan ba dan adam a tsaye ba to yana zaune ne idan ba yana zaune bane to yana kwance ne dan akwai wani hali wanda ba wannan ba akwai wani hali wanda ba wannan ba in ma dai ka mutu a kabari a kwance kake kuma ala junubi hindin ne a sasane kake a sasanan damar abin da mutum in ka hau jirgi ne zai ce shi ma a kujera kake a zaune ko in ma kai up and down ne an an juya ka sama ya dawo ƙasa kai alkafara to kan da yana yake a ƙasa sauraka ya kuma matsayin tsuwa wuni a zana suke sauraka duk siffofi uku nan in ka fahimci ayar da suke nufi tana nufin kawai nana sha ta fassara ayan annabi alaihi salatu wasallam ya fassara nana sha ta fassara ayan ya tambaye ta halin annabi karfi kana rasulullahi fi kulli ahyani shikenan shi ne fassara wannan aya annabi alaihi salatu wasallam yana zikirin Allah a duk halin da ke ciki to ma'anar ayar kenan saboda su ne masu hankali su ne masu zikirin Allah a duk halin da suke ciki suna zikirin Allah a tsaye idan zikirin wajibi sallah karatun sallah a tsaye na ciki karatun alkurani a tsaye na ciki suna zikirin Allah a zaune idan ba za su yi sallah a tsaye ba za su yi a zaune ko a jingina da wani abu karatun sallar na cikin zikirin Allah a zaune wala junubi idan ba za su yi zikirin Allah a zaune ainihin sallah a zaune ba za su yi sallah a kwance a sasanan su kamar yadda aka karanta a hadari sab'ati ahwalin murattaba ko tu'adda alaihim salatu halaye guda bakwai wanda ake bada sallah akan ta arba'atun alal wajibi wa salasatu alal istihbab ko a salasatu ne alal wajibi ko arba'atun alal istihbab to wannan halaye guda bakwai kowanne hali idan ka fassara zikiri anan da matsayin sallah to ga sallolin nan ga sifofin nan guda uku ya fito ko a tsaye ko a zaune ko a kunce kuma ka fassara da ainihin nau'in zikiri kowane irin zikiri ko karatu alqurani ne in ka samu hali kai a tsaye masu tukuri da zagaye suna yin a tsaye kaga idan kuma a zaune ne wasu suna yi a zaune idan ala junubi ne wasu suna yi a kwance in kuma kowane irin nau'in zikiri ka dago tasbihi ne tahmidi ne takdisi ne tahlili ne istighfari ne salati ne ga annabi muhammadu sama kowane zikiri ya shiga cikin wannan gaba daya to da zikirin qur'ani da zikirin tasbihi da dukka ya shiga kowane irin nau'in zikiri ba wani ta'assubanci a ciki saboda kowanne Allah ya hore maka yi to yana ciki gashin Allah baka siffari ko a tsaye ko a zaune ko a kwance kowane hali ka kasance mai zikirin Allah madaukakin sarki wannan shine kawai abin da Allah ya maka umarni to bayan ka yi zikirin Allah ko a zaune ko a tsaye ko a kwance me zai biyo baya shine sai ibada ta bi at-tafakkur wa tafakkurun fi khalqis samawati wal ardi sannan suna tunani a cikin halittar sammai da kasai a tafakkur ɗin nan za mu magana gwargwado a kan shi saboda gane mai tafakkur bayan sun yi tafakkuri tunani sun yi tuntuntun a halittar sammai da ƙasai sun kai sun kawo suna zikirin suna tunani suna zikirin suna tunani bayan tunanin su yayi zurfi a cikin Allah sai ce rabbana ma halakta hadha batina subhanak fakina azaban nar yace ubangiji baka halicci samman nan dan wasa ba ba kalici zaman nan dan ƙarya ba ba kalici ƙasan nan dan ƙarya ko dan wasa ba subhanak Allah na kasa gano ka na gigita hankali na ya buga subhanaka sarki kawai ya tabbata gare ka fa qina azaban nar Allah ka tsira da mu daga azabar wuta dan kan mu shiga wuta bayan da za a yi ka samu tawassuli ka tsanantu ka gane ainihin halqis samawati da halqil ardi sai ka ji kunci ilimin da ya shafi wannan bangaren yanzu idan kana so ka gano wani abu da shafi halakar samawati wal ardi shine sai ka zabi masu ilimin astronomy masu ilimin astronomy shine masu ilimin sararin samaniya to wannan layin sai ka san me sama ta kunsa me ke cikin ta me ke taurarin cikin ta rana wata taurari galaxies da ake shi planet din da ake shi mujarradin da ake riga sunan duka to wannan sai ka gane me ke ci kaza kaza kaza in kuma ka zo bangaren addini ka san me sama ta daya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida har sama ta bakwai har kursi da alashi da silatul muntaha sai ka ba hadisan maulana muhammad rasulullah sai su gargaya maka ga kadan daga cikin abin da hadisai suka tsinkayo ga kadan daga cikin da ayoyin alqur'ani suka tsinkayo to za ka tuntuntuni akan abin da ke cikin wannan waje ya yayin ne yake kamar hadisin da annabi ke gaya maka girman samman nan girman sama ta ɗaya kamar in za za ka ɗauki sisi ka wurga shi a faɗin duniya yadda sisin zai zama to haka idan ka ɗauki duniya gaba ɗaya ka wurga sama ta ɗaya haka za ta zama sai kuma annabi yake cewa an ka naɗe sama ta ɗaya ka wurga sama ta biyu haka za ta zama har ka je sama ta bakwai to abin da zai baka tsoro shi ne annabi alaihi salatu wasallam yake cewa babu wani waje wanda ya tsada za ta dofin a wannan faɗin wuraren ba ce da mala'ika na tasbihu Allah nan ne hankalinka zai tashi nan ne za to kaga an baka tsanin tafakkuri a ciki sannan kaurin saman da fadin saman da abin da saman ta kunsa to wannan kaga abin da ya shafi wannan hadisai kenan in kuma ka dawo nan sama ta daya sune wannan yan duniyan astronomy yan duniyan planet za su ga maka suna da ainihin solar system suna da planet wal guda tara yanzu an gano sha daya suna revolution suna zagaye rana ita kanta ranar ainihin planet ne ga tauraron da suke zagata game game game wato kudurar Allah na tashin hankali na bala'i na gigita tunani malam yana sararin sama nan dan uwa wallahi tallahi kudurar Allah na waya wuce tunani wallahi yana sararin sama nan to in ka bibi masu wannan bangaren ilimin to za ka sha mamaci hankalinka zai kadu to daga lokacin da kai tafi katab kadan ka ga abu na gigita ma ne sai ka ce subhanak wa qina azaban nar ka tafi hankalinka ya dabi cikin Allah ka gane girman ubangiji da kudura ta saya wuce nazari sai ka je kawai tsarki ya tabbata gare ka Allah Allah ka kirki da mu daga azaban mota wannan asararin sama kenan to kila wani ya ce ai zuwa sararin saman yana da wahala ga abu mai saukin kana da waya irin su Android din nan kaza kaza kaza ka googling ka shiga ainihin akwai ilmoma da yawa wanda aka dan tsakura aka dan sassa amfanin wayan kenan kana da ita dan ka iya gano wasu abubuwa na kudurar Allah madaukakin sarki ga suna an sassa da yawa ka rubuta 9 planets ko 11 planets ko ka rubuta ainihin wannan sunayen sun da moon din nan namu da art su da kita ka rubuta ka ce kana neman bayanai me suka kunsa ko ka ce kana neman surface sararin saman nan da ake yayi wai me shi what is a surface me sararin sama zaka dinga ganin abubuwa na videos kala kala zaka ga abin da zai gigita maka hankali malam to wannan zai kara maka imani sai ka ce ubangiji tsarkiya ta fada gare ka idan kuma ka dawo kasa to wannan kuma shine ma mai wuya nan amma an dan hau an je an dan sassamu wannan sassamu to shi kuma kasan sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wanda ya shiga kasa ta bakwai ya je can karshe to in ya je can kasan sai yana zai dauko hoto ma tukuna ita kasa kaga hadari ne ko ba haka bane ita sai dai muka bayani akwai kaza akwai kaza akwai kowa a tsakiya akwai menene akwai wani talgen tafasasshen narkaccen wuta a tsakiyar kasan kasa wanda ita ne in ta zafi zafi zafi zafi ambaliya ta faso ta faso ta teku ta fito ta dutse ya zama volcano wannan volcano din ainihin dutse ne in yi amai yayi ambaliya yayi talgen shi faso shikenan sai ma mai duniya da wuta gaba ke daya sai kaga talgen wuta malam na kwarara kamar talgen tun gidan amma zallan narkakken wuta ne da hazin na bincike na ga wani gari wai an garin an yi garin samar shekara tun kafin haihuwa na bisa bayan haihuwa na bisa da shekara bayan ɗauke na bisa da shekara saba'in allah ya halaka garin a italy garin yake garin yana da mutane sun kai dubu ɗari da nawa ne iya mutanen garin kuma gari ne an ce a duniya a zamanin duk duniya ba garin da bai ci gaba duk duniya ba wai duk duniya shi ne gari mafi wayewa mafi mafi abin nan a duniya sun taɓa wurin saɓan Allah sun kai sun kawo suna zina su zina ce a titi suna da me abubuwa da yawa to suna domin dutse tafkeke a kusa da su dutsen kawai da ya wani yunkuri ya aman wuta an ce da wutan ta taso daga dutsen ta yi rimi sai da ta kilomita kusan arba'in a sama inda wutan sannan da ta tashi dawowa sai ta dawo da toka da hayaki da wuta ka wutar fa garin gaba ɗaya garin fa a da aka nuna garin to ya fi girman saminaka ka kiyasin garin da dutsen wutan da zai mamaye saminaka gaba ki daya abin da ya ba da tsoro shine da wutan da tokan ta tashi dawowa sai ta tokan sai kasance kamar irin narkakken tafasasshen toka ba wai ɓagarin toka ba sai ya rufe garin ya shanya komai na garin ba a garin komai a garin kuma har da irin filin nan nasu irin wanda suke haƙawa a ƙasan nan ya shanya garin a takaice ba a gano garin ba a doron ƙasa sai da wani a ce wani mai bincike ne je zai haƙa rijiya a garin sai fara haƙa sai fara haƙo karkitan garin daga nan sai bincike bincike yanzu an fara gano garin yanzu an haƙo kashi ɗaya bisa uku na garin a ƙarƙashin wannan tokan ga shi nan a google da ko ɗazu na gama gani zaka ga mutum a sandare da wannan tokan ta zo ta ciba garin kawai sai ta mai da mutanen garin kawai sandararrun busassun kamammun duwatsu kaman ka kera tukunya da hannunka sai ka sata a wuta ka sandare ta ƙone za ta yi ƙwanƙwanƙwanƙwan ko to sai suka zama duwatsu sandararru busassu wani yana kwance a shimfiɗa wani yana kwance da matan shi wani ya yi haka zai gudu ya ji ƙara domin cikin dare Allah ya kifo da shi gaba ɗaya an shafe garin har yanzu ana ana ƙwaƙulo garin da sisinan su da irin kayayyakin su da kuɗin kashewan su da wurin murhun su da ɗakunan banɗakin su duka sama fa da shekara yanzu da da fara tono garin ba wuce shekara hamsin ba yanzu da fara tono garin ba wuce shekara hamsin ba har yanzu kun ba a tono kashi ɗaya bisa uku na girman garin na yawan garin ba yanzu kenan kashi biyu bisa uku har yanzu yana ƙarƙashin wannan tokan ana tonowa da kaɗan da kaɗan a hankali ana preserving ana sa a cikin glasses don mutum ya gani don ya ƙara tsoron Allah maɗaukakin sarki to ƴan wayar wannan abubuwa bai sha'ayin ubangiji ba ya kamata mutum ya kula da irin waɗannan abubuwa har yanzu bai gagar Allah ya musa haka ba yanzu girgizar ƙasan da aka yi kwanaki can a me sunan garin can an yi a turkiya bayan turkiya an yi a morocco girgizar kasan kwata-kwata sun ce na minti nawa ne mintuna ne mintuna ne ya wuce yan kuma ya gebari wani yanki ne na kasa amma an yi kiyasin cewa an yi asarin billions ko ko trillions na dukiya wasu kuma shikenan sun riga sun tafi kenan yanzu idan Allah ya girgiza duniya haka aka idza zirza darar da ha kana ganin da wanda zai sha to dan menene mutum zai sace kafa ita ta fara ita lalata ita miji kafa Allah kawai ya dan ya bar mu kawai ruwan tsunami da aka yi kwanaki can ba kwanaki ba shekarun baya ba ƙarya bane su ma kwatankwacin irin wannan ƙasan ne na italy nan ka san abin da zai baka mamaki shi mutanen da aka musu wannan ruwan tsunami garin musulmai ne fa garin musulmai ne fa yayin somali ne go a ba somali ba ne indonesia ne go indonesia ne fa indonesia ba su ne gari mafi yawan musulmai a duniya fa su ne masu musulmai fa sama da miliyan 100 na wani miliyan 100 da 280 ko da na wani sun doshi miliyan 300 fa duk duniya su ne mutane mafi yawan musulmai yadda kake ganin saudiya musulman ta fara zai wuce miliyan 40 da wani abu ba duk girman saudiya da kake gani amma indonesia suna da musulmai sun doshi sun kai miliyan 280 da wani abu najeriya kadai har yanzu ba mutu miliyan 60 da wani abu ko a mun wuce abubuwan mun kai miliyan ba yau Najeriya ba musulman Najeriya a mun kai miliyan ɗari da ko da hamsin ko da talatin ko da wani abu iya yau musulma garin musulmai amma kawai sai taɓa sai zaman za a iskanci in yahuda za su iskanci kawai sai su je ƙasan a ware hotel a ware kaza kaza aka dinga zuwa turawa suka dinga saboda iskanci kawai suka dinga gina manyan manyan hotuloli sai a je saman ƙasan a je da jirgi a sama a yi fati tsirara a cikin jirgi a cikin ƙasan to kamar wasa kawai sai mutanen garin suka fara daukan irin wannan kamar yadda ake yayin Dubai a yi sai kawai tabara Allah ta'ala kawai ba sai kunno wannan mutan wannan ruwan ba duk wani tsayin gida a garin duk wani tsayin bene sai da ruwan ya kan shi haka Allah ya magana ya flat mafi yawan yankin garin gaba gida har yanzu garin bai koma yanda yake wannan muna raye akan tsunami ai kowa san tsunami ko ba haka ba saboda haka wannan abubuwa har yanzu bai gagara Allah ya irin wannan abubuwa ba sai dai muna roƙon Allah Allahumma sallim sallim Allah ka sauka mana da barkan Maulana Rasulullah to irin wannan abubuwa ya kamata dan adam ya kasance hanyoyin tunanin ubangiji in ka kalli rijiya ka kalli zurfin ta kaga baka hango karshen ta to kai tunanin ubangiji mu daukakin sarki duk abin da zaka gani na cikin ruwa na kaza kaza to la ayatul ulul albab ko ba haka ba lazina sallallahu qiyamu quran ala wa tafakkarun fi khalqis samawati wal ardi za ka dinga tunani a cikin halittun samai da halittun kasai halittun samai ba za mu iya sanin su ba ko da tsuntsayen sama ne aka ce ka kirga ya ishe ka aiki ballan sanan ko mala'ikun Allah wannan halittin halqis samawati sai abin da ka ko ka gani haka tauraron nan haka waɗannan haka waɗannan halqul ardi din ma sai abin da ka gani halittun ruwa halittun tsoron ainihin bishiyoyi halittun dazuka ainihin an ce America akwai wani daji shine ainihin Amazon Amazon forest an ce shine mafi girman daji a duk duniya gabaki daya an ce akwai wani waje a wurin wanda tun da aka gano wajen sama yanzu ana kiyasin saman shari'a kusan ɗari biyu da wani aka gano wajen a cikin tekun shi kawai tafasar ruwa ke ko ruwa ne ta shi an ce wasu sun taɓa an taɓa zuwa masu ilimin kimiyya sun taɓa zuwa da helicopter suka ɗaura ƙwai a jikin sarƙa suka sako shi a wannan ruwan su gane wai ƙarfin zafin ruwan saboda ruwan ba zai zo kusa ba haka suka yi tsoma kuma tsoma ya tsik tsik suka zo na kwankawai suna zuwa da kwankan samu ya riga ya tabu ya dubu ka san ko ko da bin ruwan gidanku ne aka sakwai ba daga kan ake nuna ba goma aka bane sai ya mintuna uku ko hudu ko biyar to haka sakan daya suka sa kwankan shiri aka samu kwanyar gado ka gane digiri din zafin wutan ba irin ma ruwan tafasan hita na gidanka bane kuma tun da wurin yake tafasa har yanzu bai kare daina tausa ba wurin yana nan haka akwai halittu sun fi miliyan nawa a wannan dajin wanda ba a san adadin su wanda ba su a duk duniya sai a nan wajen akwai nau'in ruwa daban-daban daban akwai inda yake a wurin tunda yake wajen kawai ruwa ke a wannan dajin dajin Amazon din to wannan duk bai shaka tunanin ubangiji ka gane ubangiji ba abun wasa ba ko tsaunuka idan ka je su China din nan su wurare su Russia ka dinga ganin wannan ainihin hills tsaunuka da kalolin duwatsu da kalolin abubuwa na halittar ubangiji ya isa hankalinka ya dawo ma Allah madaukakin sarki to ga sunan abubuwa iri-iri barkatai wanda za su nuna maka ayar Allah madaukakin sarki idan da amfanin waya tsakanin da Allah a wannan zamani to ni yana ganin wannan na daga cikin mafi girman amfanin waya kadai shine kai gogulin ka shiga ka gagga waɗannan abubuwa na kudurar ubangiji wadanka ka da tsoron Allah madaukakin sarki da duk da cewa su masu wayan ba su dan haka ba shine kawai dan ka shagala ka tabara to kai kuma sai ka amfani da wannan dama dan ka shiga ka gaggo waɗannan abubuwa na ikon Allah ya kasance sila hanyar tafakkurin ka wurin gano Allah da kuma ganin girman Allah madaukakin sarki sarka rabbana ma khalaq hadha batila ubangije baka halicci wannan domin wasa ko dan barna ba subhanaka wa qina azaban nar tsarkiya tabbata gare ka Allah ka tsirce da mu daga azabar wuta wannan shine ainihin ɗabi'un mu'minai komai su kalla yana ba su ayar Allah to dan uwa ba sai ka je sama ba ba sai ka je ƙasa ba ba sai ka je kaza kaza ba a mutum dan uwanka a karan kanka wa fi anfusikum afala tubsirun wa afala taqul akan karan kanka da kanka akwai ayoyi da Allah na Allah da yawa sanarukun ayatina fil afaqi wa fi anfusikum ko Allah ta'ala ce zai ganar da kai ayoyinsa a sasanan duniya a cikin kanka da kanka yanzu kai a karan kankan nan malamai suna cewa ai duk abin da ka sani na halittar Allah wanda Allah ta'ala zai nuna aya ko meye to kurewan abin da Allah ya gama nuna aya to dan adam dan adam kurewan abin da Allah ya gama tattara ayoyi na tashi hankali to mutum ne wallahi duk wannan saman da kaje muna faɗa da sauransu da akwai a cikin dan adam duk kasan da kaje ana faɗa da akwai a cikin dan adam duka kursi kake ji ko al'arshi kake ji ko duk dan adam akwai a cikin shi duniya da lahira kake ji da akwai ko guna maka fada da zuko da akwai sararin sama ne maka fada a ciki da akwai zunzurutan ƙasa da akwai wuta ruwa da akwai tsaunuka bishiyoyi da akwai jawa duwatsu da akwai ƙasa da akwai ruwa da akwai duk da ƙada yana da wannan abubuwa al'arshin ubangiji da kake ji da akwai mazunan al'arshi a cikin ɗan adam saboda duk Allah ya tara ma ɗan adam komai da Allah ta lace wa fi an fushi ɗin nan ba ƙarya bane to ɗan adam ya isa zama ayar ubangiji sai dai ka zauna kai karatun shi dalla-dalla to shi ne aikin wa zai karanta da kai karatun kuma sun karatu idan 'yan duniya 'yan ilimin duniya sun karanta maka 'yan ilimin biology misali sun karanta maka a ɗan abin da suka sani a ɓangaren su to ka dawo kuma 'yan ilimin Allah 'yan masana Allah arafai su kuma ka ga ashe waɗancan ba su san komai akan waye mutum ba daga na a fara maka dalla-dalla to iya na masu biology kaɗai wanda suka shafi wannan bangaren ilimin zanuya bangaren ilimin biology iya su kadai ya isa buga hankali ya isa buga tunani ya isa buga kwalba iya su kadai daga cikin abin da suka iya tantancewa matakin farko na rayuwar dan adam wato daga dugon farko da za a yi dan adam daga nan hankalinka zai fara bugawa dugon farko kafin a cikin dan adam suka ce a yayin da za a yi cikin dan adam akalla ana samun kwayan halitta sama da miliyan 60 miliyan 60 wanda kowane ɗaya zai iya mutum sama da miliyan 60 a cikin miliyan 60 ɗin guda ɗaya ne ake zaɓa ya mutum a cikin wannan ruwan maniyin naka da kake gani tsirtuwan maniyin naka kafin ya gama tsayewa to ƙwayan halittar da kowane ɗaya zai iya ɗan adam akwai sama da miliyan 60 masu rai a miliyan 60 ɗin ne ake ciran ƙwayar rak a yi ka aka yi karshe sauran miliyan 50 da miliyan nawa zan ce miliyan miliyan hamsin da miliyan casa'in da tara da dubu ɗaya tara da casa'in da tara su ma ba sun ce a sun ce over 60 million sama suka ce sama ne ba su ce ƙasa ba sama da miliyan 60 wannan shine abin da Microsoft mai iya gano musu sauran miliyon kuma duk kashe su za a yi to abin da zai baka tsoro shine babanka kafin a samu cinka jima'i sanoyi da mamanka duk sauran wanda ba samu cinka ba jima'i nawa aka yi kaga miliyan 60 60 60 60 60 60 ko ba ga bane to adadin yawan jima'in da ya da matanka duk an kace su a banza dan a samu ka kai daya a cikin wannan miliyoyin siffofi din aka waye aka same ka sanin jima'i nawa ya kare da mamanka bayan an samu cin ka so nawa yayi duk wannan miliyoyin siffofi din kuma ba wanda ya isa shiga sun da ka shiga to sai ka kiyashe ka gane waɗannan miliyoyi siffofi ba adadi da suka mutu da naka da wanda kafin a yi da wanda kafin a yi ka aka haɗa duk idan Allah ta'ala ga dama zai dawo da su a matsayin mutane wannan kaɗai ake buga hankali to wannan kaga daga ranar shigar cikin ka kenan fa aka fara wannan tabargazan wallahi to daga nan kuma in ka shiga cikin in yanda zaka ga yanda suka faɗa da ake takoyi na rayuwarka na halittarka abin zai baka mamaki za ka iya gado ɗabi'ar annabi adamu tun daga nan bai taɓa shiga jikin kowa ba sai kai a yau annabi adamu da ka kai shekara dubu za ka iya gado ɗabi'ar wani kafin ka shekara dubu ya zo jikin ka yanzu a transmission a ilimin genes na gadon halitta inheritance na ɓangaren ilimin biology to wannan abubuwa malam ya isa ɗan adam hankalin shi kama jikinsa wato abubuwan suna da yawa sun wuce nazari shi yasa idan Allah ya kaudo irin waɗannan abubuwa to abubuwa ne a jikin kule masu yawa kashi kashi kashi kashi da Allah ta'ala ya ce khalqi samawati wal ardi kaga an dubo abubuwa jibjib kasa ma haka to sannan wa fi ambishi gwanin lalata da Allah ta'ala ya kira to wannan ba karamin aiki bane saboda haka mu kalli kawunan mu mu gano kudurar Allah ta nan kafin ma mu je wani sammai ko wani kasai ko wani kaza kaza domin duk gane za ka yi a sammai da kasai ba wanda zai gane kila wani sai ya taba zuwa hawa sama ne kuma a cin mu na kila ban ga dalilin da ya sa wani hausa ma haka kawai karara ba ni ban ga dalili ba ko ba haka bane ko akwai wanda zai gwada wata ya je wani tsauni da ya fi ko ina tsayi a garin nan ya je ya ce bari ji iskan sama ya dan ziraro daga sama ya gida Allah akwai ba wanda zai iya gwadawa ko a mafarki ne zaka ga tsoro kake ji a ce ga rami ka doka fa usu sai ka furge ta a mafarkin kafin ka duro ba a haka wani kana farkawa zai ce doki la aljanu ne suke ne wasu shafe ka an san ka shiga duniyar tsoro to sun haka waɗannan abubuwa Allah ba a banza ya haka ba da ayatul ulil albab ba a banza Allah ya ce ba kawai dan kai hankali ne ka gane Allah Allah ka samu gane ka albarkar sai na rasulullah da kara mana imani Allah samu gama lafiya Allah samu shikar imani Allah karbi ba dum albarkar mu lana Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم ما العج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله القدر والإكرام العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله